نفسنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul radi idan makamanci ba muna nan suratul radi a farkon suratul radi muka kwana jiya in makamanci ba Allah bai asma'ika husna ka ci makamana kai mana jagora yau wato talata goma sha ɗaya ga watan ramadana hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda daidai aya ta hudu za mu tashi wafil addi ƙidawan matajawaratun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض كدع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع cikin ƙasa akwai yanki yanki daban-daban na ƙasa ai biqa'un mukhtalifa wato wurare da suka sassaba mata abin nan mutajawiratu masu makautaka da juna ai mutalasiqatun wa'anda suke kowane yana dan fada da wani wa mina ɗayyibun akwai wani ɓangare na ƙasa wanda yake mai kyau yombitu yana tsirowa da shibka da kyau wa mina sabahun ciki akwai mai gishi la yombitu shay'an bai tsirowa da komi ko an yi shibka wa mina qalilur rai'i ciki akwai mai riƙa ruwa kaɗan wa kasiru akwai mai riƙa ruwa da yawa wa huwa min dalail qudrati do wannan yana cikin dalilan kudura Allah subhanahu wataala wannan gashi ƙasa guda ce amma Allah ya yi ta da nau'i daban-daban in ka zo bincikenta a wayannan shirke-shirke ya ce wajen natun da gonaki mina anabin na inabobi wa zar'on da kuma kayan noma bin rafi haɗafin ala jannatin abin na waljarri wato wazar'in adafan ala a anabil wato akwai gonaki na abin na na na na hatsi wanda suke haɗe da gonakin inabi akwai kuma gonaki daban-daban wanda suke da nasu nau'i kuma daban wa kadhalika qawlu hakanan cewa Allah sinwanun wato gutsu guda jam'u sinwan wato rehe guda wahiya abin nan annukhailat dabinai ya jama'u asalin wahidun amma gutsu guda shi ya hada su wata wata sha'aba wata sha'aba furu'uha amma rahunta takkakasu daban-daban wa gairu sinwanin akwai kuma wanda ba asalin ta gutsu guda ba mun farida daban take daban ba gutsu guda ba game take wuri guda ba amma duka dai tuska ana shayar da ita bitta'i ai aljannatu gonakin wa ma biha da abin da a cikinta wa qur'a bil ya'i yusqa ai almazkuru duka gonakin ga ana shayar da su bima'in wahidin da ruwa guda wa ma zalika tare da wannan ruwa guda na akai kuma shibka iri guda amma taraha mutaghayyiratu samari sai ka ganta diyanta sun sassaba dabino ce iri guda kuma ruwa guda an kai musu an ka ba su ruwa da sha amma sai su yi ɗaya wannan da zaƙi wannan da bauri wannan salasalat kun ga wannan ya nuna ikon Allah subhanahu wata'ala ka gansu wa ma zalika duk da ruwa guda ne taraha mutagayirata samari ka ganta ɗiyanta sun garwaya ba iri guda ba fil ashkali ga nau'in jikinsu wato shakal shakalinsu wal alwani da launinsu wata umi da ɗanɗanansu war rawa'ihi da warinsu duk ya bambanta kuma busu gudana kuma ruwa gudana wani abu sai Allah subhanahu wata'ala wa nufassilu bin nuni wa qur'a bi ya'i yufassilu wa nufassilu ba'daha ala ba'a wa nufaddilu wa nufaddilu ba'daha ala ba'd mana fifita sashen ta akan sashi fil ukuli duk gashi gutsu guda na da ruwa guda amma mun fifita wani bangare akan wani bangare fil ukuli wajen ci bidan mai kafi ukul wa qur'a bi sukuna ukul fa min hulwin akwai wanda yake mai zaƙi wa hamidin akwai mai gishiri-gishiri kuma wa huwa min dalail qudrati ta'ala do wannan yana cikin dalilan ƙudurar Allah inna fi zalikal mazkuri lalle cikin wannan abin da aka ambata la ayatin akwai ayoyi li qaumi yaqiluna ga mutanen da suke fahimta ayyata dabbaruna wa'anda suke fahimta wa yasta'maluna uqulahum suna umfani da hankulansu bi tafakkuri fiha suna yin tunani ga halittun ganin Allah khassa hadha bil aqli ya kibe wannan da hankali li qaumin ya aqilun ya kibe wannan da hankali wal awwal na farko kuma bi tafakkuri li qaumi yatafakkarun wannan kuma li qaumi ya aqilun لأن الاستدلال باختلاف النهاية domin yin tuna yin hujja da sassaɓawa abin na annahari yini asalu ya yi sauƙi wale anna tafakkura fi shay'i domin tunani ga abu sababun li ta'alluqihi sanadiya ne li ta'aqulihi li ta'aqulihi sanadiya ne ta fahimta wannan abin da ake tunani akai ne wa sababu muqaddamun to sanadiya ita ake gabatarwa al musabbabi ga abin da zai faru akan a sababu ɗin. Fa nasaba ta ƙadimu tafakkuri don haka ya yi nasaba a gabatar da tunani halatta akuli a kan ya hankali. Wa ba da an zakarar adilla bayan Allah ya ambace dalilai almujibatu lil imani wanda wannan dalili take wajabta yin imani bi qudratin lahi da qudrar Allah ala ba'si akan tashin kiyama wasimraril kufari da dogewar kahirai ala takadibi bihi akan ƙaryata gaskiya bayan sun gane qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace muqadiban lin nabi yana mai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wa in ta'jab fa ajaban wa in ta'jab fa ajabun qawluhum ayza kunna turaban la bi khalqin jadid أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال بأعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن تعجب يا محمد يا مغا الله إذن كاي ماماكي من تكذيب الكفار لك جمدك أليتا ودك هريك مكة in har wannan ya baka mamaki ma annaka kunta mushtahiran bainahum duk da kake ka shahara tsakanin su mawsufan indahum bisirqi ana sifanta ka wurin su da gaskiya wal amana da amana wa ma'a zalika duk da wannan shahara da kai da gaskiya da amana cikin su amma kuma ka zo musu da abin da ka zo musu da shi suka karyata ka wa ma'a wa ma'a ma aka tare da abin da a tare da kai من الأدلة القاطعة ندل اللي ما سينك جائية وليس التكذيب بعجيب تو قرية تاكد سنك با أبن ما مايكي بني با بعجيب با أبن ما مايكي بني وأجب أبن دي الداتي أي ما مايكي ني أي حقيق بالعجب أبن دي تشنشنت أي ما مايكي ني قولهم واتو مغنسو منكرين للباسي سنة مسنتاشين قيامة أي إذا كنا ترابا yanzu idan muka zamo turɗa a inna lafi khalqin jadid yanzu mu bayan mun mutu mun zama turɗa za a tashe mu sabon halitta to wannan magana ita abin mamaki ba wai abin da ba ba ba abin da kake tunani ba wannan shine abin mamaki in za ka yi mamaki la'annal qadira ala insha'il khalqi don duk wanda adda iko akan farar da halitta wa ma taqaddama da abin da ya gabata ala tagayiri ala gairi misali ba tare da misali ba qadirun ala i'adatin yana da iko ya sake dawowa da suwa yana iya sake ta da suwa wa bi alhamzataini fi aiza kunna aiza kunna turaba fi almawdi'aini at-tahqiq wa tahqiq al-ula wa tashil al-thaniya وإدخال الألف بينهما على وجهين أي أي على التحقيق على التحقيق والتسهيل وتركها وفي قراءة بالاستفهام في الأولى واتو تنبيه والخبر في الثانية واتو خبر مبتدا دا مكا أمبت مكا أمبتا واتو مكا تي خبر مبتدا تو أبنن والخبر في الثانية خبر واتو قراءة تبيو وأخرى وأكسه ulaika alladhina kafaru to wayannan da suka kafirta bi rabbihim da Allah ubangijin su ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wadanga su ne suka kafirce wa Allah ubangijin su wa ulaika alaghlalu fi anaqihim wadanga su ne za a sanya kukuma ga wayan su in kiyama ta yi wa ulaika sabun nar wayannan su ne yan wuta kun fiya khaliduna kuma an kaddara musu dawama ciki to in za ka yi mamaki amma maganar da suke ita za ka yi mamaki kuma ajabun aidan abin mamaki na kuma istihza'uhum izgilin da suka yi bisu ijalil azabi suna ce a kawo azaba ai azaba ba kayan dadi na ba balle a ce a kawo ta cewa a kawo azaba akwai abin mamaki mutum ya ce a kawo azaba ai azaba ba kayan dadi ba ce wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئات suna neman gaggawarka da azaba suna cewa a kawo musu azaba qabla hasanati kamin a kawo musu rahama ai kamata yayi su nemi rahama kamin azaba domin azaba ba kayan dadi bace wa qad khalam min qablihim al-mathulat ai misalai ta wuce gabanin su jam'u al-muthla bi wazani as-samura wahiya ashajaratu dawila wato idan an ce as-samra wato sunan ice na dogo ai uqubatun am uqubati amsalihim masalatu wato misalai na azabobi na ire-iren su mina mukaddibina na masu karyatawa ai wasu sun yi irin wannan izgili kuma Allah ya yi musu hukunci an ga hukunci afala ya atabiruna biha to su ba su lura da wannan hukunci su kama jikinsu don ka irin wannan ya same su wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnas lalle Allah ubangijin kama abuci gafara ne ga mutane ala gulmiha akan zaluncin su wa illa in ba don wannan ba ba don Allah yana da rangwame da gafara lam yaturk ala zahariha dabbata da bai ba wata dabba bisa ban kasa ba saboda zaluncin da halittu kai yayi yawa inna inna rabbaka lalle Allah ubangijin kala shadidul iqabil man asau yana da tsananin azaba ga wanda ya saba mai Allah ka kare mu min azabika shadid wa ajabun aw ajibun aidan kuma abin mamaki na kuma dalabuhumul aya suna neman aya duk ayoyin ga da an ka kawo ba su ganta ba suna neman aya wa yaqulu alladhina kafaru laula wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم عاد ويقول الذين كفروا كما كاهرين أتيوا لولا أنزل عليه آية دم بأسوكو محمد صلى الله عليه وسلم وتآية من ربه دقا وانجي نيبا قال أسا كمر سندا النبي موسى وليدي كما أبنا هنو النبي موسى wannan kamar raƙuma wato da aka baiwa annabi salihu waɗanga duka ayoyi ne amma ai yanzu su duk sun wuce don ƙanana ayoyi na yanzu duk babu ko guda amma shi mai gidan mu ayar da aka bashi wato ta alqur'ani ga qur'ani na har yanzu kuma ba zai bushe ba sai duniya ta bushe kun ga ashe ayar da aka bashi ta dara waccan da suke magana inna ma anta manzir Allah ya ce kai hankuri dama kai mai wa'azi kake ba mai kawo musu wa'annan abubuwan bane kai mai wa'azi kake makhawfal kafiri kana tsoratarwa ga kafirai walaisa alaika itiyanun bil ayati tahwa da ayoyi ba aikin ka bane wala bima yaqtarihuna tahwa da abinda suke nema a kago musu ba aikin ka bane wala kulli qaumin hadi iso wala kulli qaumin hadi ko wadanne mutane suna da mai shirewa nabiyun yad'uhum ila rabbihim suna da annabi wanda ke shirya ke kira su zuwa ga ubangijinsu bi hasbi ya'i fi hadi wato hadi wa kafa wa wasala bismillah wa qur'a bi isbatiha wa kafa wa hadwa fi rasul la ghaib to ku tambaye ta tana so ta musulunta to musulunci shine mutun shi yarda da Allah guda ne babu abokin tarayya gare shi kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzansa ne ke yadda da wannan to ke ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to da wannan kalma da ke faɗa yadda ke zama musulmi abin da ya shahi musulmi ya shahi ki abin da ya shahi ki ya shahi musulmi za ki je ki samu ruwa sai ki yi wanka sannan sai ki ranka sallah a zuwar da la'asar ki yi a zuwar da la'asar gobe kuma sai ki ɗauki azumi tare da sauran jama'a musulmi ki zama musulmi akwai matsalar suna
sunan ki
Aisha kika so to sunan ki Aisha.
Allahu akbar.
Yanzu wanda dai ya tambaye ki sai ki ce mai sunan ki Aisha. Ki zama Aisha daga yau. Allah ya tsare miki musulunci ki. Amin. Ya tsare mu baki daya. Ya hada mu aljanna in kiyama ta yi.
Amin.
Sai a je da ita ta yi wanka. To a fi ma ya ji shuru'un cikin ayoyin da za su zo akwai shiga fi bayani ma ya dullu ala kamala ilmi a cikin bayanin abin da ka nuni ga kamala ilminsa wa kudurati da kudura ce wa shumulu fada'il abin da qada'i da gamewa hukunci ne wa wa qadarihi da qadara ce tambiha dan tunatawa ala annahu ta'ala qadirun cewa shi Allah yana da iko ala inzali maqtarahu ga saukar da abin da suka kago wa innama lam yanzilhu dama bai saukar da shi ba li ilmihi saboda sani sani nai bi anna iktirahahu cewa abinda suke cewa a kawo musu lil inadi don kin gaskiya ne dunal irshadi ba don neman shari'a bane wa annahu qadiru ala hidayatin shi Allah yana da ikon shari'a su inda ya ga dama wa innama lam yahdihim dama abinda yasa bai shirya su ba lisabqi qada'ihi alaihim saboda hukunci ne ya gabata gare su bil kufuri ya riga ya musu hukunci da kafirci shi yasa bai shirya su ba wa qala ta'ala Allahu ya'lam ma ta'malu kullu unsa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arhamu wa la tazdad وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يسن abinda kowace mace take ɗauka lokacin da ta samu ciki min da kai namiji na ta ɗauko wa'ansa da mace Allah ya sani wa wahidun ɗa guda na wa muta'addidun ko da guda wa gairi zalika da wani wannan duka Allah ya sani subhanahu wata'ala wa mata gidul arham kuma Allah ya san abin da mahaihin ne take agewa na muddatul hamli wato a adadin kwanukan ciki kun san wata takan cika kwanuka gaba ɗaya wata takan rage wata takan ƙara to Allah ya san mata gidul arham abin da mahaihin ne take ragewa na kidan watanni ko kwanaki wa matas dadu min huda abinda taka karawa wata sai ta wuce wata tara ma har wasu ma sun haihu da shekara uku wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai a wurin Allah yana da gwargwado ai bi qadarin wahidin bisa ga kaddara guda la ya tajawazu komai Allah akwai kaddarar da ya samai kuma shi abin ba zai wuce wannan kaddarar ba wanda aka rubuta za a haihe shi da wuri to za a haifai da wuri wanda aka rubuta ba za a haihe shi da wuri ba ba za a haihe shi da wuri ba duka Allah ya rubuta alimul ghaibi wa shahada Allah shi ya san abin da aka koyi عالم da wanda aka الغيب bayyana.
والشهادة الكبير Allah المتعال shi ya san abin da aka koyi da wanda aka bayyana ma gaba wa ma shuhida abin da ya koyu da abin da ake gani Allah shine al-kabir mai girma al-azimul muta'al mai girma wanda an madaukaki ala khalqihi ga halittu ne ya daukaka akan su bil qahri da rinjayi wa gairihi da wani ne ƙuri'a bidune abin nan ya'in wato ba muta'ali wa ƙuri'a biha wato muta'ali Allah subhanahu wa ta'ala shine alimul gaibi ya alimul gaibi wa shahada ya kabirul muta'al ka taimaka mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana ilimi ka ƙara mana lahiya ga jikunkunan ga namu ka ƙara mana ikhlasi duk abin da muke yi ka sa mu yi don ka mu bari saboda kai ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya kabirul muta'al sawa'un minkum سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخب بالليل وسارب بالنهار sawa'un minkum duk ɗaya yake a cikin ku fi ilmihi ta'ala ga sanin Allah wato duka ɗaya ne mana asarar ƙaula wanda ya siranta magana wanda ya siranta magana Allah ya sani wa man jahara bihi da wanda ya bayyana magana Allah ya sani wa man huwa musakhafin bil layli da wanda ya koye cikin dare mustatirin bil layli ya koye cikin dare bi zalamihi da dufan dare wa saribun bin nahari da wanda ya tega kawarwarniya ta rana ya tsaya cikinta wanda ita ce mai haske wato ya tsaya cikinta ai adzahibu bi zahabi wanda ka tahiya da tahiyar kawarwarniya ala wajehi wadda take huskanta huska ta yi fil'ad cikin ƙasa fi sarbihi cikin abin na hanya ta ai dariƙi bin nahari hanya ta da rana duɗɗai kun ga da wanda a abin a wajen Allah da wanda ya yi magana cikin sirri da wanda ya bayyane duɗɗai kun san su halittun Allah wanda ya yi bayyane sun hijinta bisa ga wanda ya cikin sirri to shi Allah da wanda ya sirri da wanda ya bayyane duɗɗai yake ga Allah subhanahu wataala wanda ya ɓoye cikin dare da wanda ya ta inda ƙawarwar niyar rana duka ɗai suke a wajen Allah ga sanin Allah duka sanin Allah guda ne Allah ya san waɗanga abubuwa duka lahu mu'aqibatun له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال to lahu mu'aqibatun shi mutun yana da masu bibiya baya gare shi ay lil insani mu'aqibatun shi mutun yana da mala'iku masu biya ce mala'ikatun ta ta'aqqabuhu min bayni yadayhi wadda take bi ne ta gabanai qaddamihi wato gabanai wa min khalbihi da bayanai wato wara'ihi ya hafazunahu suna gadi ne min amrillahi da umarnin Allah shi kowane mutum yana da mala'ikun Allah gaba gare masu masu gyara mai hanya kashi tuntubi kuma yana da masu bi ne baya suna tsare baya ne kan wani ya biyo baya ne ya cuce shi ya hafa donahu suna gadin mutumin amrillahi da umarnin Allah ai bi amrihi min aljinni wato da umarni na Allah suna kare shi min aljinni daga aljannu wakila aljannu wal insu ko kuma da mutum da aljani duk suna da masu wannan tsaron fiya naumihi wa ya qadatihi mutum na da wayannan mala'iku gaba ne da baya ne fi naumihi cikin kwana ne wa ya qadatihi da farki ne wakila ya hafazuna alaihi alhasanati wasayyi'at ko kuma an ce su wayannan mala'ikun ko ne suka yi suna hake aiki ne mai kyau suna hake aiki ne mara kyau wato in yayi mai kyau su rubuta in yayi mara kyau su rubuta wa hadha ala qawli man yaqul amma cewa aiki mai kyau suka hako da mara kyau wannan akan magana wanda ke cewa innal aya من ملكين القائدين عن اليمين وعن الشمال قائد wanda ka cewa ita aya tana magana ne akan wa'ance mala'iku na dama da na hauni masu hako ya katuba ne hasanatu wa sayyi'at suna rubuta ayyuka masu kyau da mara kyau ala ayyati halin su wayannan mala'iku aiki suka hako suna hukun aiki ne ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya su idan ka bi Allah su yi gadin ka in baka bi Allah ba su kyale ka shi yasa za ku ga su wa'annan mala'iku a kana iya jin wanda yi ga ƙari ya zane ka da bulala suna kallo don ba shi sun ka tauha kowa aiki mai kyau sun ka tauha ku amma kuma an ce yana yiwa suna hukun aiki kuma ba suna masu hukun aikin ba waɗanga masu hukun aiki daban su masu hukun lahiyar mutum na amma abin da ya sa sun ka kyale shi a barayi sun ka tare shi ga hanya sun ka ba shi kashin ciya ba su ce komi ba laihi ya yi suna kallo sun ka kiya a don da sharaɗi za a yi gadi ne in ya yi gadin shari'ar Allah to da bai hake shari'ar Allah ba sai sun ka hake shi sun ka kyana a taɓa shi to ala ya halin dai akwai masu hako ga kowane mutum abin da ya sa kun ka ga yanzu ga mu da masu hako muna samun matsalolin rayuwa kuma inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin lalle Allah bai garwaya ni'ima wadda ya ba mutane la yasalubuhum ni'amata baya cire musu ni'ima ta hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun garwaya abinda a cikin kawunan su mina halatin jamila na hali mai kyau bil ma'asiya da sabo idan mutane sun ka canza halinsu da sabo to dukiyarsu za ta ƙare sai su yi talauci dama Allah ya ba su ni'ima to yanzu da sun ka saba mai yayi hushi to ya jaye ni'imata ku dibe mu ku gani mu 'yan Najeriya daga jiga in ka taso kamin ka kawo birnin Kabi daji ne sosai kuma da kwanciyar hankali ake daji na sosai duk ɗayan itace waɗanda ka sani akwai su cike daga jiga zuwa birnin kai duk ɗayan itace waɗanda ka kaso akwai ka ce ba sai ka sayi ba kai ba ma a kawo ba daga jiga zuwa birnin kai da ka fito abin nan tashar jiga lokal government ɗin nan ko waɗanda ɗayan itace ka kaso wurin akwai daji na sosai ka ci duk abin da kake so in kai yamma ko ina ruwa na kuma ko ina kihi gaban za yake idan ka shiga gari can gari ka koma can cikin gari kana hita gari har da kuraye a akwai cikin dajin kamin akai gulbi gulben nan na gada da kuke bi in za ku yawo tsakani ne da gari har da kuraye a akwai wurin da idon mu ba mu mutu ba mun kai lokacin da ko zo mu ba wurin bale ai magana kura ko zo mu ba wurin abin ga abin ga tabi aka ce mata kajin daji su ya garge su taho gari yara na tabiyar su yau ko kaza gida an ka saki yara kamewa su gari duk da rayuwar mu ga mun ga waɗanga abubuwa to canzawa na aka yi kuna ganin mutane suna cewa yanzu akwai ilimi dole ko akwai ibada da tsoron Allah saboda haka sai Allah ya ba su duk abin da suke so muka dawo ya ba mu abin da ba mu so to yanzu ma akwai abubuwa yana nan yana caccanza su saboda gyaggyara halaye kun ga mutane dai da taimakon Allah suna ta kokari suna gyaggyarawa Allah na gyaggyara mana wasu abubuwa yana sauƙaƙa mana abinci matsalolin abinci to in mun ka ci gaba da gyarawa komi zai yi sauƙi komi sai ya yi sauƙi samun kuɗi ya yi sauƙi kayan saye ya yi sauƙi ku ci gaba da gyarawa ya jama'a duk abin da kun ka gani na laifi kanku daga daga gare ku yake ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba da daga laihin da hannuwan ku ta aikata ne Allah ba ya zalunci Allah ba shi yaudara bai ci amana duk wannan ni'ima da kun ka ga mai toci kuna ta kokari gwamnati ta dawo da ita ai ba gwamnati ba duk duniya kowa bai iya mai sawa muku ita ku dai kai dawowa da abin don da kun gyara yanzu yana gyara da kun gyara yanzu yana kawo muku abin da kuka so amma in ba ku gyara ba laihi kun kai mai azaba ce ya yi shi bisa ga ƙa'ida ta ta abin nan in an saba mai zai yi hukunci to shi ne kawai saboda haka inna allaha la yughayyiru ma biqaumin ko ba ɓacin kowa in ka tebe da kuɗi baka samu ba ga marice yayi mata na can na jiran ka kawo abin abin za a yi abinci da abin miya baka samu ba kakka ba shi gwamnati ba ci kanka ba ci kanka kai addalai ai wani bai taba samun sa'a ba irin yau don wani ga yanan tun bara bai sau nama ba to yanzu har da nama da kihi ga su nan leda biyu ya riko saboda mi yayi abin da ya kamata an bashi kai ko yau kayi abin da bai kamata ba ku babbacin kowa in kun in kun ka gaba ku samu ba kowa ga bai samu ba ce kai ne amma ga nan na kana bin mutane kana baci baci bacin nan ƙarin laihi na shi ko Allah duk ka ƙara laihi hukunci zai maka to ku babbacin kowa ko ga bai samu ba baci kai ne inna Allah la yughayyiru ma biqaumin haqiqa Allah bai garwaya ni'ima wadda yawa mutane la yasalubuhunna amatahu baya cire masu ni'ima tai hatta ya gari ma bi amfani sai sun garwaya abinda a cikin zukatansu da sun garwaya imaninsu sai ya garwaya musu mina halati jamila na halin da suke ciki mai kyawu na ibada in sun ka canza shi bil ma'asiya da sabo to shi ko Allah subhanahu wata'ala sai ya yi musu sakamako na abinda sun ka aikata dama kowa ana saka mai na da abinda ya aikata wa idza arada Allah bi qaumin su'an idan Allah ya nahi azaba ga mutane fala maradda lahu ba mai ture ta gare shi mina mu'aqqabat mala'ikun nan da kaje an ce an sa hukunka in Allah ya nahi ka sha kashin ciya bisa hanyar nan to bala maradda lahu ba mai ture ta mala'ikun nan ba su ya ture da zaka sha kashin ciya sannan su to su kama gadi su wala gairiha mina mu'aqqabati na mala'ikun nan wala gairiha ko waninta wa ma lahu ba su da ai liman arada Allah bihin su'an wa'inda Allah ya nahi azaba gare su ba su da bin duniya min wali ba su da wani mai taimako wanda ba Allah ba min da'ida li ta'kidin nafai wato min walin ay min nasir yali amrahum ba su da wani mai taimako da zai bi al'amarin su kuma wayamna usu'a wayamna usu'a wayamna usu'a bihim a anhu ya hana azabar Allah zuwa gare su babu wani wanda ka iya hana ta saboda haka jama'a ku kyautace halayen wanda ya ga bai samu abin da ya kaso ba ya ja ruta man misaluka yamna adam babu kamaka ya dan adam matashi ita ta daharta wa dakhalta ala rabbika babu kamaka ya kai dan adam duk ka ji damuwa ta shigo ma ka ce a kawo buta kai alwala wa dakhalta ala rabbika ka shiga wajen ubangijinka kai kabbara ka kabarta sallah ka ci gaba da ganawa da shi haka nan mai gida ka yi kana habibi sallallahu alaihi wasallam in ji abin na uwar gidan manzo Allah Aisha kana habibi sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun badara ila salat idan al'amari ya bata masa rai sai shi gaggawa ya kabarta sallah to kai ma duk lokacin da ka ga matsala ka baro ta ko ka sani ko baka sani ka baro ta kakka baci kowa baci kanka shi da ya baro ma wahala sai ka yi alwala ka kabarta sallah ka yi istighfari ga Allah ka tuba kuma ka yi tuba gaba ɗai ga abin da ka sani da wanda baka sani ba to da izinin Allah zaka gama hita Allah ya gafarta mu huwa alladhi yuriikum albarqa هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السوائق فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المعان
to huwa alladhi yuriikum albarqa Allah shine wanda ke gwada muku walqiya khaufan bisa ga tsoro lokacin da kuka ga walqiya kun san ita walqiya duk lokacin da hadari ya kama abu biyu na wasu sai su ji tsoro ka a yi ruwa su halaka, ka a yi ruwa abin da sun ka tanada ya halaka, amma su kuma suna ta murna in sun ka ga hadari. Allah shi kawo mana ruwa, Allah shi kawo mana ruwa, wasu kurawa da Allah ya saka a yi ruwa, Allah ya saka a yi ruwa. To Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke aiko muku walƙiya haufan lil musafiri ne matafa suna tsoron hadarin nan, minas sawa'iƙi saboda suna gudun tarnatsa. walil muqimina mazauna gida suna jin tsoro kuma matawa na tsoro mazauna gida na jin tsoro alladina abin nan yadurru bihim almadar wa'anda ruwa ka cuta musu kamar ya khaffifa samara kamar wanda ya ɗebo ɗaya itace ya shanya yana so su bushe kun ga bai so ayi ruwa wani hawa da wanda ya kama da shi kamar wanda ya kware shi gewatai yana so zuwa a jima ya sake gyarawa ya mai da ruhi ya ruhi kun ga bai son a yi ruwa to amma akwai wanda shi kuma yana bukata a yi ruwa to haka dai mutane suke wato daban-daban aw ya kahu an yanzila madaru fi gairi zamani ko kuma akwai wanda ke jin tsoro kada a sako da ruwa lokacin da ba lokacin su ba wada ma'an lil muqimi fil madari wanda ko azzauna gida wani yana kwadayi yana roƙon Allah ya sa ayi ruwa Allah ya sa ayi ruwa kun ga yanzu azumi muke yi, kuma wato zahi aka yi mutane da yawa yanzu inda za a yi ruwa masu sanyi mutane na so amma mutane da yawa kun ba su kamar a yi ruwa yanzu mutane da yawa suna so a yi ruwa mutane da yawa kun ba su son a yi ruwa ƙa'ida ce ta Allah mutane sha'awa su ba gudata ba sha'awa su ba gudata ba wato abinda wasu ka so ba shi wasu ka so ba wasu suna son abu wasu kun ba su so to amma Allah hikima ta yi sai ta sa shi wannan abin don shi ya san abin da ya dace da wannan lokaci Allah ya gafarta mana ya ce wa ɗama alil muqim bil madari wanda a zaune gida yana kwaɗayin ruwan wayan shi sahaba thiqal kuma Allah yana farar da as-sahaba thiqal giragizai masu nauyi bil matari da ruwa wai sabbihu ra'adu ko mala'ika ra'adu yana tasbihi huwa huwa malakun shi ra'adu mala'ika ne muwakkalun bis sahabi wanda an wakilta shi ga tauraru yasuqu shi kora tauraru yake yi mutalabbisan bihamdi yana tasbihi yana cudanye da godiya ga Allah subhanallahi wa bihamdi ay yaqulu subhanallahi wa bihamdi saboda duwa da aiki yayi nauyi idan Allah ya taimake mai aikin nan ya rike wannan tasbihi subhanallahi wa bihamdi to zai iya aikin duwa da kaya sun kai nauyi ya zama dole sai ka dauke su kan rike tasbihi subhanallahi wa bihamdi zaka dauke kayan zaka yi musu to wannan mala'ika yana hake da ma abin nan a giragizai an wakilta shi bisa habi ya suku yana kore giragizai amma kun san kore girgiji ko ba a gaya maka ba ka san aiki na to amma abin da ya taimaka mai ga yin wannan aiki shi wannan mala'ika mutalabbisan bihamdi yana cuɗanye da godiya ga Allah ay yaqulu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi abin da yake yi kenan wa yusabbihu al mala'ikatu min khifati sauran mala'iku su ma suna yin tasbihi min haifatillahi saboda tsoron Allah shi sarkin su mai kulawa da tauraro da giragizan subhanallahi wa bihamdi yake cewa su ma mala'iku su ma suna tasbihi min khifati don tsoron Allah wa rusulus sawa'iqa Allah yana aikowa da tarnatsa wa hiya narun takhruju min as-sahab wata wuta ce ita tarnatsa wata wuta ce da hitowa daga min as-sahabi daga giragizai wa yasibu biha man yasha sai Allah ya samar da wannan wutar ga wanda ya ga dama fa ta hariku sai ta kone shi ita wuta wat- wato ta walƙiya wato ta tannatsa da ake yi wuta ce ke saukowa daga sama Allah yana samawa da ita man ya sha wanda duk ya ga dama samu wa fi fatahil bayani cikin littafin nan fatahul bayani qala al-karhi mallan karhi ya ce wa alam ka sani anna amra sa'iqata azi ajibun jiddan lalle al'amarin tannatsa wato aradu al'amarin aradu azimun jiddan al'amari na mai ban mamaki li'annaha narun tatawalladu fi sahab don wuta ce amma haihuwa ta kai ga giragizai wa idza nazala min sahabi in ta sauko daga giragizai wa rubbama gasar fil bahari ruwa ba su kashe ta don da cikin ruwa ta hito sai da yawa wani bi in ta faɗo sai ta faɗa ruwa fil bahari cikin gulbi wa aharqatil hitani ta kone kifaye kihi na cikin ruwa wannan wutar ta shigo ruwa ba su kashe ta ba har ta kai ga kihi ta kone shi saboda haka al'amarin aradu al'amari na mai ban mamaki qala muhammad bin ali al-baqir Muhammad bin Ali al-Baqir yace as-sa'iqa tusibul muslima wa ghayril muslim ita aradu tana samun musulmi tana samar wanda ba musulmi ba amma wala tusibul zakira ba ta samun mai zikiri kun ga ai mai hukunta da zikiri na yaka hukunta subhanallahi wa bihamdihi kuma rabbun ka ja to ko kai ka samu wuri ka zanna kana subhanallahi wa bihamdi duk bala'in aradu in da biyo sai ta bige ka ba ta bai wurinka to wannan kinaya ce duk mutumin da yake zikira Allah koyo shi duk wani bala'i da zai zo ba zai taba shi ai Allah shi ya faɗi a abin nan fadkuru ne azkurkum ku yi zikiri na in yi zikirin ku ko abin da a zikirin ku ku tuna shi kuma ku ambatai shi abin da a zikiri ne gare ku ya ba ku kariya da tsaro ne ai shi ya faɗi ba wani ya faɗi ya ba ku kariya da tsaro ne saboda haka ku zan masu yawan zikiri ko yaushe canji bai kare ma cikin aljihu in dai kana yawan zikiri dan Allah canji bai kare ma cikin aljihu jikka abinci ta gidanka ba a kakkabe ta in ka ga an kakkabe ta sabon buhu za a bude wa sai a kakkabe wannan da ya kare a bude wani babu radda za a alaraba aljihu na a ce babu wani abu duk damuwar da ta sai Allah ya maka maganin subhanallahi wa bihamdi a kowace halitta wa biha yurzaqu kullu shay'in da subhanallahi wa bihamdi ake ba kowace halitta abinci idan kana tare da abokinka kai kana subhanallahi wa bihamdi sau dubu goma ga yini shi yana subhanallahi wa bihamdi sau dubu za a bashi amma kuma kashe sare ne ga irin naka lunka goma za a yi ma a bashi kashi guda kai kuma a lunka ma sau goma ai da wannan na kun ka ga sarakuna sun tsere ai ai ba a cimma sarakuna ko wani sarki da ka gani ta zuwa na nan gare ko kaga ya sake babbar riga ta zuwa na nan ciki yana nan yana subhanallahi wa bihamdi to kai kaka ka ce mai Allah ne ya ce ku zikiri na in zikirin kai kaka ka ce mai bai zuwa ko ina yana nan rike da ita gaisuwa ɗaya ka kai ga Allah gaisuwa ɗaya kai fada ta yi ka ta yi kai kana nan kuma sannan ka ce ka ce mai haba ya hankuri ballan Allah dai ya gafarta ba ku rike tasbihi da kyau kun ga ko bala'i ya taho ga gida ga gari bai kawowa ga mai shi wa ruwaya an ruwaito anna rajulan min dawagi til arab lalle wani mutum cikin dagutocin larabawa ba asa ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya da'u annabi ya aika mai wani wanda zai kira shi zuwa ga musulunci faƙala limabusi rasulullah sai ya ce ma mutumin nan da manzon Allah ya aika sallallahu alaihi wasallam wa mallahu a Muhammad ya aiko ka yana kira na zuwa ga Allah mi a Allah wa mallahu mina na Allah amin zahabin amin zahabin ho shin da zinari na an kai shi Allah an mun fiddatin ko da azurfa auna hasin ko da darma yana cikin wannan magana fa nazala bihi sa'iqatan sai arada ta sauko mai fa dhahaba bi qahabi ra'si tatte da a, abin nan kashin kai ne ai azamun ra'si kashin kai ne ta ɗebe kashin kai ne nan take a, abin nan a, fa dhahaba bi qahabi ala wazani a, abin nan alami wato tatte da kashin kai ne tabba jiki ne nan take To, shi ita abin nan ra'adu, kamar wata runduna ta da Allah ka yaƙi da ita, idan mutum ya zama mai taurin kai ƙwarai, aradu aka turo mai. Ita sanda ta ka shigowa kowa ma bai ganinta, ta taho ta halaka mutum ta tahiyarta, kuma shi ke. Wahumul kufaru su kahirai yujadiluna suna jidali ay yukhasimuna nabiyya suna husuma da annabi sallallahu alaihi wasallam suna husuma da annabi billahi game da sha'anin Allah wa huwa shadidul mahali alhali Allah mai tsananin karhi na alquwa aw al ko mai tsananin kamu ne ay fi khilalil ahwali fi khilalil ahwali as-sawa'iq cikin abin nan a tsakiyar halayen nan akwai as-sawa'iq tsawaki والتسبيح akwai tasbihi bina malaika ga malaiku ma hamdihi tare da godiya tai wa abinna na wa wa wa baina rahmaniyati tsakanin rahama tai kuma min nazulul madari da saukar ruwa kuma wa azabihi da kuma saukar azaba tai min nari sawaiki na wutan nan da kaituwa daga aradu duk da haka wal kufaru ma'da'ati kahire duk da raunin su wabce ƙaruhun da buƙatuwarsu wa mai jadilu na fiye suna jidali ga sha'anin Allah wa huwa shadidul quwa kuma Allah mai tsananin ƙarfi na wa muhidin bihi mai kewayawa gare su wa jidaluhum fihi gabawatun wa shahalu Allah da addawan ga ƙarfi jidali game da sha'ani ne ka dora fada game da sha'ani ne wannan gabawa wauta ne jahalun wa gabawatun wato jahilci ne kuma wauta ne Allah ya kare lahu da'awatul haqq له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفي إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا بضلال
to shi Allah lahu da lahu ta'ala da awatul haqi Allah yana da kira na gaskiya asabita kira tabbatacci wahiya da watan nasi shine kiran mutane ila ibadati zuwa ga ibada ce Allah yana da kira na gaskiya yana kiran mutane zuwa ga ibada ce huwa wahdahu abauta masa shi kadai wahiya da wahiya da'awatu minhu ta'ala ita ce kira daga Allah yad'uhum ila an yaqulu Allah na kiran mutane zuwa ga su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal alihatu ghayruhu ta'ala alloli ko wa'anda ba Allah ba laysa laha da'awatun ba ta da kira ko wani iri duk wasu da ake bauta babu wani kira da aka yi su bal ittiba'uha a bal atba'uha mabiyan wa'annan allolin yad'unaha su ka kiranta ba ita ka kiran su ba suna kiran allolin su wa hiya la tastajibu ba ta ansawa walidhalika qala ta'ala wallazina yad'una don haka Allah ya ce wa'yannan da suke kira ayyada unahumul kuffaru wa'yannan da kahire ka kira min duni wanda ba Allah ba ai gairuhu wani Allah wa hum alihatu sune allolin su la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su karba musu da komi ba ma abin da mimma ya ɗirgo na cikin abin da suke nema gare su illa istijabata sai dai karɓawa da ta yi kama ka ba su da kafai kamar mai shi da tahuna ne ai wato kasijabati ba su da kafai kamar karɓawa wanda ya shi da hannuwa ne tahuna ne ila ma'i zuwa ga ruwa ya da'uhu min sahabi girgije ya gani yana so ya sha ruwa sai ya miƙe hannuwa hannuwa ne ya ga girgije ya kama hadari ya kama yana waɗin ruwa ruwa taho in sha ai kun ga mahaukaci na wannan don kiran da ya kawa ruwa ba za su taho ba to haka nan mai bauta ma wani masu bauta wa gumaka masu bauta ma waliyai masu bauta ma kaburburra suna zuwa wajensu suna neman wata alfarma to suna neman alfarma ga wanda bai iya wa kai ne alfarma ba yi musu daidai suke da wanda ya ga hadari ya miƙa hannuwa nai yana kiran ruwa su taho liyabalu gafahu don ruwa ya kawo ga baki ne bin zuli min sahabi lahum don ruwa ya sako daga girgije zuwa gare su wa ma huwa bi balighi Allah ya ce ruwan nan bai kawo ga bakin su har abada ai fihi bai kawo ga fihi baki ne abadan har abada wa kadhalika ma hum bi mustajibina lahum haka nan gumakan da ake kira da kaburburran da ake kira da waliyan da aka kira waɗanda sun ka mutu ma hum bi mustajibina lahum ba su karba masu kiran su abada duk wani abu wanda kaka son ka samu wani alheri gare shi ka sani in ba Allah na ba za ka samu dama dama in mutum na da rai kana cewa na taimaka min da naira dubu na in ce wani in ya ga dama yana iya baka amma in ya mutu ko shi bai iya samu maka ne naira dubu yana cikin kabari balle ya samu maka ko da shedan iblisu ya ce ma ai ba gaskiya na ba yana iya yi ma to in yana yi gwada ka da kuma da ka gwada ka zama kahiri da ka gwada bautar wani wanda ba Allah ba ka zama kahiri kuma za ka samu wa ma du'a ul kafirina addu'a kahirai ibadatun ibadatu ga alihatu allolinsu bata kasance ba illa bi da zalim face cikin bata ai da yayi kaskanci la mujiba laha ba mai karba ma kiransu wala yablugu hadha da'i allahisi ba zai kawo ga wannan mai da'awa allahisi wanda ya hidda halshi ne yana shishika don kishirwa alladhi la yakufu an lahafi qadaratan min ma'in wanda abin nan baya iya kamewa daga lallagen nan da ya kai ko da digo gudanarwa fi jawwal barki cikin sararin walqiya warra'adi da tanaka wa sahabi thiqali da giragizai masu nauyi allati tajri wadda take gudana bi amrillahi da umarnin Allah alwahid qahar wanda a guda mabawai li'annahu du'a'un gai du'a'un domin addu'a ce gai da sahibin liyudini iya li'annahu du'a li'annahu da'a dan yayi addu'a da'a yayi addu'a ga gai da sahibin wato ya ya roki gai da sahibin wanda bai dace ba liyo liyahu iyahu wanda ba shi adda ni'ima ba balle ya bashi in kana son kaya bai da su ga mai su kowa ka son kaya ya bi kayan nan ga mai su in kan neme su ga mai su kana iya samu in Allah ya mai ka samu ko in ya ga dama ya baka amma in ka bida ga wanda ba shi adda ba aikin banza na ka kai don kowa ya so ya baka bai iya baka tunda bai da to kowa ka son rahama ya neme ta ga Allah kowa ka son rahama ya neme ta ga Allah to zai samu kan neme ta ga wani kabari to inda yana da hankali da ya gane inda mai kabarin ga yana iya biya ma bukata ka tashi ya kawara bukata ya kawara biya don duk halin da dan adam ya gama da shi na wahala babu kamar da zai mutu wahala da zai gani ya kasa kare kai ne ga wannan wahala ya ka iya kare ka kai don ɗaya kana wawa ko ɗanai nan dai kana wawa ko kana dane Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne Allah ya ƙara mana ibada ce da ikhlasi Allah ya ba mu kariya da tsaro ne ya kyauta shi aqidan mu da imanin mu ya gafarta zunubanmu ya ba mu iko kwana nan wuri Amen. wa alaikum assalam ta bismillah ai aikin hajji na za kana bana To- to- to bismillah akwai goma na kasashiya duk goma da an ka ɗebe guda cikinta ta zama tara
ko tara ce ba da ya aina kashashiya ce duk goma da an ka ɗebe guda cikinta ta zama tara
na kasashiya ce ta zama goma na kasasa da ake cewa tilka asharatun kamila shi ne ke cewa Eh, to sai mu yi wa annabin masalaci sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم yawwa.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا مودع كل شكوى يا سامع كل نجوى يا شاهد كل بلوى يا عالم كل خفية يا كاشف كل بلية يا من يملك هوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين ندعوك دعاء من اشتد فاقته وضعف حركته وقل هيلته دعاء الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لك شفاهم فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله من روكنك الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا الله كقارا من إيماني دلاهيا الله كقارا من إيماني دلاهيا Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar Allah ka warkar da bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka gafarta mana da gafararka Allah ka yi mana rahama da rahamarka Allah ka tusaya mana da tausayinka Allah ka taimaka mana da taimakonka Allah ka karfafa mu da karihinka Allah ka girmama mu da girmanka Allah ka darajanta mu da darajarka Allah ka karrama mu da karamarka Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya nan duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira ka tausaya mana Allah duwa da duniya ga take kasancewa Allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe ga mu nan mun taro muna sauraron alqur'ani ka Allah yadda kake tara mu anan ka tara mu cikin aljanna matasan nan da muke gani dukkan su Allah ka kyautace aqidar su Allah ka kyautace imanin su Allah ka gafarta gunubban su Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka ka sa uwayensu su ci unhwanin abinsu ka sa tarayyar Najeriya ta ci unhwaninsu ka sa musulunci da musulmai su ci unhwaninsu da mu da su kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makomanmu Allah ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ka taimaka mana Allah kada mu kulla mu kowa shi kada mai niyyar kullawa da masu kulla mana da masu niyyar kullawa maza da matan su Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu Allah ka buɗa mana ƙohohi na alheri ka daɗe mana ƙohohi na sharri ka biya mana duk bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana abubuwan duk da muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu Allah bai asma'ika alhusna wa sifatika ula ka tausaya mana ka tausaya mu kasan mu Najeriya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan yan Najeriya Allah ka kare mu ka kare kasan mu Najeriya Allah ka kare mu ka kare kasan mu Najeriya Allah ka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka hada kan arewa ka hada kan yan arewa Allah ka shirya mahukuntan arewa Allah ka zaunar da jihar Malahiya Allah ka zaunar da jihar Malahiya Allah ka kare mu ka kare jihar mu Allah ka shirya mu ka shirya mahukunta wannan jiha ta mu Allah ka amintar da hanyoyin mu Allah ka amintar da ƙauyukan mu Allah ka amintar da ƙauyukan mu Allah ka amintar da ƙauyukan mu Allah ka amintar da biranen mu Allah ka amintar da biranen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare makarantun ne da masallatai wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu ka ba mu aljanna firdaus ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم